نعم بسم الله الرحمن الرحيم نعم بسم الله الرحمن الرحيم مم.
ومن الفرائض بر الوالدين وإن كانا فاسقين وإن كانا مشركين
malam ya ce wa minal fara'id yana daga cikin abubuwan da Allah subhanahu wa ta'ala ya fardanta shi آه، ya wajabta shi akan bayinsa birrul walidaini kyautata wa mahaifa yi musu biyayya sau da ƙafa da aikata abin da suke so da yi musu abin da suke so wa in kana fasiqaini ko da waɗannan mahaifa ɗin sun kasance wato ja'irai ne ko da sun kasance ba masu ɗa'a ba ne ga Allah subhanahu wa ta'ala to idan Allah subhanahu wa ta'ala ya jarrabu mutum da mahaifi wanda yake ɗan moɗi ko mahaifi wanda yake ɗan caca ko mahaifi wanda yake mashayin giya to wajibi ne a kan shi shi wannan ɗa ya dinga kallon wannan mahaifi nashi a matsayin mahaifi آه، ya dinga kallon wannan mahaifin nashi a matsayin shi ne ya samar da shi sababin samar da shi a duniya آه، sannan kuma mahaifiyar shi in karuwa ce in mahaifiyar shi ba ta zama ka ganta a gurin boka ka ganta a gurin wane آه، to tana nan a matsayin shi na mahaifiyar shi ba yanda za a yi ya goge ba yanda za a yi ya wanki dole ne ya dinga yi musu addu'a ta alkhairi sannan kuma abin da suka umarce shi da ya aikata shi matukar babu wato cin karo da juna da haƙƙi na Allah subhanahu wa ta'ala wajibi ne a kan shi ya yi musu biyayya ba zai ce saboda ni na yi karatu ba na fi su daraja a cikin idan mutane na fi su kaza na fi su kaza ba zan musu ba آه، an gane ko Mm.
wato ko da sun kasance fasikai ne to wajibi ne mutum ya kyautata wa mahaifiyar shi wajibi ne ya kyautata wa mahaifinsa Mm.
haka Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsanan wato Allah subhanahu wa ta'ala ya haɗa haƙƙin iyaye da haƙƙinsa ba a aya ɗaya ba ba a aya biyu ba ba a aya uku a cikin alƙur'ani ba saboda kula da mutunta haƙƙi na iyaye wa in kana mushrikaini malam yace kai ko da sun kasance ba masu addinin musulunci bane waɗannan iyayen to wajibi ne akan shi yayi musu biyayya biyayya wanda bata taka doka ba saboda idan aka samu cin karo da juna tsakankanin umarni na mahaifiya da umarni na ma'aiki alaihi salatu wassalamu to za a gabatar da umarni ne na ma'aiki alaihi salatu wassalamu sannan kuma ita umarni nata ita wannan mahaifiya din in ya zamanto kuma ba cin karo da juna abinda ita wannan mahaifiyar tashi ta yi umarni bai ci karo da juna ba da shari'a ta musulunci to wajibi ne akan shi wannan ɗanata ya yi mata ko da ba musulma ba ce wajibi ne akan shi ya dinga kyautata wa mahaifiyar shi wajibi ne akan shi ya dinga yi mata biyayya wajibi ne akan shi ya dinga kiranta zuwa ga addini na musulunci da usulubi wanda yake kyakkyawa da magana wanda a cikinta akwai ladabi babu wani kausasawa babu rashin ladabi babu wato kaskantar da ita mahaifiyar ko mahaifin a cikin wannan magana din kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa in jahadaka li tushrika bima laysa laka bihi ilmun fala tudihuma wato idan suka yi kokari suka bukatar da kai suka ce dole sai ka hada bautar wani da ni abinda baka da masaniya akan cancantar bautar shi to kada ka kuskura ka daka tasu wato ba za ka bi su ba a wannan lokacin saboda haƙƙin da nake da akanka ya fi haƙƙin da suke da akanka saboda ni ni ne mahalicinka ni ne mahalicinsu Mm.
sannan kuma haƙƙina ne bauta Mm.
to idan suka ce kada ka bauta mini ba za ka yi musu biyayya a wannan yanayin ba Mm.
na'am
فليقل لهما قولا لينا مم.
وليعاشرهما بالمعروف Mm.
ولا يطيع ولا يطيعهما في معصيته كما قال الله سبحانه وتعالى malam ya ce falyaqul lahumu qawlan layyinan wato wannan mutum wannan yaro wajibi ne ya gaya wa mahaifansa guda biyu magana wanda take tattausa wato idan zai yi musu magana ya yi musu magana da murya wanda take ta alhurma da murya wanda take ƙasa-ƙasa irin yadda in ya kiraye budurwar shi kafin ta zo gidan shi zai dinga mata murya lame lame lame lame to hakanan zai dinga yi wa mamar shi hakanan zai dinga yi wa baban shi amma kale ya zamanto a gida a kasa ganiya a maganar wane ne baban wane ne yaro shi baban in yayi magana a hankali shi ko yace yonai an gane ko Allah ta'ala ya ce wa kullahuma qawlan kariman wato ku gaya musu magana wanda take mai daɗi magana wanda take kyakkyawa kuma wala ta kullahuma uffin wato uffin malamai suka ce wannan ita ce adina ihanat daga cikin lafuzza da za ka yi amfani da shi na wajen walakantar da iyayenka na wajen wala daga cikin lafuzza da mutum zai yi amfani da su na wajen walakantar da iyayen shi wato yin amfani da uffin ka ce affafa da feran wannan shine mafi kaskanci shine wanda kawai shine na farko to yanzu min babi wato min babi aula faɗar maganar da ta fi haka girma akan cewa kada ka gaya musu an gane ko wal yu'ashirhuma bil ma'ruf sannan kuma wajibi ne akan shi wannan ɗana su ya kyautata zaman shi da su bil ma'rufi da abin da yake sananne a shari'a ta musulunci abin da shari'a ta yi izini akan shi ba shi da alaƙa da cin karo da juna da shari'a ta musulunci to wajibi ne a kan shi ya kyautata zaman shi da su an gane ko ba zai ce ba waɗannan iyayen na ba musulmai ba ne ba zan dinga ciyar da su ba saboda kamar ina ciyar da ƙattan banza ne suna bauta wa Allah a'a a matsayin shi na iyayen shi in dai Allah ya hore mushi ya ba shi dukiyar da zai dinga ciyar da su din to ya gode wa Allah ya ci gaba da ciyar da su din an gane kona na asma'u bintu abi bakirin lokacin da suka yi hijira suka tafi madina wato mahaifiyarta yar zumunta ta zo ta tana neman ta taimaka mata ta ce to ba zan taimaka miki ba sai na je na tambayi ma'aiki alaihi salatu wassalam ta ce ya rasulallahi inna ummi qadimatu wa hiya mushrikatun wa hiya raghibatun afa asilu ummi ƙala na amsili ummaki ce ya rasulallahi mahaifiyata ta iso daga birnin makka amma mushrika ce tana buƙatar in tallaba mata to shin ya halitta in sadar da zumunta na mahaifiyata in ɗauki wani abu in bata zala ce ki ɗauka ki bata wato za a kyautata wa iyaye ciyarwa da shayarwa da gurin zama wannan duka za a ba su ba laifi wala yuti'uhuma fi ma'asiyatin amma a cikin sabawa Allah subhanahu wata'ala ba zai yi musu biyayya ba idan ya zamanto abin da suka umarce shi da ya aikata shin saban Allah subhanahu wata'ala ne ba zai yi musu biyayya ba irin ya zamanto shi tsohon nashi mashayin giya ne kullum ya ce doke shi ya kai shi gidan shan giya wannan ba zai mai biyayya ba saboda yana daga cikin almu'awana walmusa'ada wato akan alama asiyatin lahi ta'ala ko ya zamanto mazinaci ne ko ya zamanto ya ce gina musu wani guri a wanda za a raka shan giya wanda gidan da ake shan giya a garin ya ruje to dan nashi yana da hali ya ce to a yi kokari a sace mana gini a nan to nan ba za a yi mushi biyayya ba saboda a nan haƙƙin allah subhanahu wa ta'ala ya fi girma akan haƙƙin ɗan adam kama ƙala Allah subhanahu wa ta'ala, kamar yadda Allah tsarkakakken sarki wa ta'ala ya ɗaukaka, wato ya faɗa a cikin Alƙur'ani. Allah ya ce, wa in ja hadaka ala an tushirika bi ma laisa laka bihi ilmun, fala tuɗi'ihuma wa sahibuhuma fi duniya ma'rufan wata bi sabila man anaba ilai, thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. wato yana daga cikin wasiyar da lukumani ya yi wa ɗansa wato wasiyoyi masu tsada wasiyoyi masu albarka wanda ya dace a ce mahaifi ya yi wa ɗansa to a ciki allah subhanahu wa ta'ala wato ya koro da wannan ayar a ciki na'am نعم وعلى المؤمن أن يستغفر لأبويه المؤمنين wa alaihi muwalatul mu'minina malam ya ce wa alal mu'min wajibi ne akan mumini ya zama wajibi akan mumini an yastaghfira li abawaihi mu'minina ya dinga neman gafara a wajen Allah subhanahu wa ta'ala ga iyayen shi waɗanda suke mumine idan mutum mahaifan shi suka rasu kuma ya tabbatar da cewa sun mutu akan musulunci to wajibi ne akan shi ya dinga nema musu gafarar Allah subhanahu wa ta'ala duk a lokacin da yake tunanin cewa wannan guri ne wanda bawa yake kusa da mahalicinsa guri ne wanda ake ƙaunar amsa addu'a to a cikin addu'o'in da zai yi shine ya saka iyayen shi a ciki Allah ya gafarta musu Allah ya ji kansu Allah ya kyautata makwancinsu wa alaihim walatul mu'minin sannan kuma wajibi ne akan mumini ya zamanto yana ɗasawa da mumine ya zamanto akwai soyayya ta mumine a cikin zuciyar shi ya zamanto yana son su ƙaulan wa fi'ilan wato idan abin taya murna ya samu ya taya mumine murna saboda wani kaso ne daga cikinsu ya samu wani alheri idan abin taya kuka da taya jaje ya haɗu a je a haɗu a taya jajen tare da shi an gane ko wato a yi tahiya tare jin daɗi tare wahala tare dukkan wanda zai zamanto amma jin daɗi in dai ba nashi ba ne ko na gidan shi ko na makwabcin shi ko na 'yan unguwarsu duk wani musulmi da zai shiga cikin daɗi cikin fara'a to shi ba a cikin daɗi ba yake duk wani musulmi da zai fada cikin kunci in dai ba a wajensu ba ne ba a cikin gidansu ba ne ba shi ba ne shi kowa ma ya fada wato shi ya zamanto kawai in dai jifa ya tsallake kanshi to ya fada kan kowa ma to wannan akwai matsala akwai matsala dole kafin mumini ya amsa sunan shi mumini dole sai ya kiyaye waɗansu abubuwa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kamar yadda ya tabbata a cikin Bukhari da Muslim hadithin An-Nu'man ibn Bashir manzon Allah ya ce matsalul mu'minina fi tawaddihim wa ta'atufihim wa tarahumihim matsalul jasadil wahid idza ishtaka minhu udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bisahari wal humma sannan kuma ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya faɗa a cikin hadisi man a'ata lillahi wa mana'a lillahi wa ahabba lillahi wa abghada lillahi faqad istakmala al-iman wato kafin mumini ya zamanto mumini na gaske sai in ya zamanto akwai soyayyar mumine a cikin zuciyar shi abinda mumine suka samu na alheri kamar shine ya samu zai yi farin ciki zai yi addu'a Allah ya bukaka wannan abin abinda mumine suka rasa shi babban alkhairin da suka rasa to shi ma ya ji kamar yana ɗaya daga cikin wanda suka rasa wannan babban alkhairi ko da shi baya cin moriyar wannan alkhairi din na'am wannasihatu lahum sannan kuma wajibi ne akan mumini ya dinga yin nasiha ga 'yan uwan shi mumine ita kuma nasiha wato mu wani lokacin muna cewa za mu yi wa mutum nasiha amma kuma kumeta shi ne miki an gane ko wato dan uwanka inda ya har nasiha kake bukata ka mishi to akwai amfani da wato usulubi da Allah ya ce ud'u ila sabili rabbika bai yi ba haka kaɗai ɗaya ya ce bil hikimati wal mau'izatil hasana wato akwai asali da dama wanda za ka yi amfani da su wajen kiran ɗan uwanka musulmi da yi mai nasiha kan abin da yake aikatawa wanda bai dace ba to idan ka yi amfani da irin waɗannan asali amma kuma kaga ɗan uwanka musulmi wato ya nuna cewa shi yanzu abin da kake fa kawai wa'azi ne wato a ƙofar karuwa ji ya zama dole doka ba dole ba yana shiga ne ta wannan kunnen yana fita ta waccar kafar to nasiha ga muminai ta kasu ta rabu wato nasiha ga ɗan uwanka mumini wanda ka san da kai da shi matsayin ku ɗaya wato yanda kake sibil haka yake sibil an gane ku wato da kai da shi kowa yana cin karen shi ne ba babbaka kowa yana cin gashin kanshi to idan ka ga yana aikata wani abu wanda bai dace ba ba cikin waɗansu za ka je ka raka zuwa kana hudi ba wallahi wani abin da yake bai dace ba a samu mai mushi magana tun da ɗan uwanka ne mumini ka tarra shi gidan shi salamu alaikum wane muna lahiya wata shawara ta kani wato ku zauna da kai da shi yanda kake da girma a unguwan nan yanda mutane suka ɗauke ka da daraja da kima in aga kana aikata kaza zai zamanto kamar wata sunna ce kama abu ne wanda ya tabbata daga annabi mutane su dinga aikata shi a yanda nake gani shine wannan abin da kake imma ka daina yin shi a idan jama'a ka bari he ka shigo gidanka kai ko kuma duka ma ka fasa an gane ko to idan ka mishi haka nan zai ga cewa ka mutunta shi kai ka taso ya gidan shi ka zo ka gaya mishi kuma aka ce gyara kayanka bai zaman towa sauke mu raba amma a cikin jama'a ka tashi ka ce to salamu alaikum wane mun ji an ce kana aikata kaza kana aikata kaza wannan kuma ya tashi kai aka al'imamu shafi ya ce duk wanda yi wa ɗan uwan shi nasiha a bainin jama'a to ya tozarta shi ne wanda yake so yi wa ɗan uwan shi nasiha shine ya same shi daga shihe shi na'am نعم ولا يبلغ أحد حقيقة الإيمان حتى يحب لأخيه المؤمن ما يحب لنفسه malam ya ce wala ya bulughu ahadun haqiqatal iman ba wani ɗaya wanda zai isa haƙiƙanin imani ya zamanto ya kai wato ya cika imani hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi har sai ya kasance yana so wa ɗan uwan shi mumini irin alkhairin da yake so wa kanshi wato duk abin da yake so ya samu na alkhairi lafiya wadata kwanciyar hankali mace ta gari gida mai kyau wato abin hawa mai kyau to waɗannan dukansu sai ya zama to yana yi wa kowa fatan wannan alkhairi ai amma wannan abu wanzu ya hankali na'am na'am نعم كذا روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم malam ya ce ka za ruwiya an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kamar haka aka rawaito daga ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wato ruya in a cikin littattafai ne na musdalah ka ganta to abin da za a jingina ga annabi wato baya da ƙarfi bai tabbata ba zuwa gare shi wato min su yake tamrid ruya yana daga cikin sigar da in aka ce ruya an rasulillah sallam an rawaito daga annabi kaza to wani abu bai tabbata ba saboda bai zo shi ba daga siyagu aljazm akwai siyagul jazmi akwai siyagul tamriyud to idan aka zo da hadisi da siyagul tamriyud inda a mustalah ne bai inganta ba siyagul jazmi kuwa irin su qala irin su akhbarani irin su gabata waɗannan duka ana ce da su siyagul jazmi wanda tabbas ya faɗa ɗin na'am
نعم وعليه أن يصل رحمه wato kamar haka aka rawaito daga ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi wa alaihi an yasila rahimahu sannan kuma yana wajaba akan mutum musulmi ya dinga sadar da zumuntar shi dukkan wanda ya san tsakankanin shi da shi akwai zumunta to wajibi ne akan shi ya sadar mai da wannan zumunta din zumunta ba shi bane kai kana sadar mini kwana biyu in ka ga ban je maka ba in ka sake zawwa hallo kwana biyu in ka ga ban je baka ce kai wani baya son mu dinga zumunci da shi an gane ko wato wane na kun bi ban gan shi ba ba zan tsaya ba in yi lissafi tsakanin ni da shi wane ne ya zo gidan wani daga ƙarshe a'a in kullum za ka dinga lissafi da cewa wani na je gidan shi sau biyu shi bai zo gidana sau ɗaya ba ma na je gidan shi sau biyar shi bai je gidana sau ɗaya ba har yanzu wannan baka daga cikin wanda a shari'a ta musulunci in ana yaban masu zumunta za a saka ciki haka ma yake alaihi salatu wassalam ya ce laisal wasilu bil mukafi'i ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلح maza Allah ce mai sadar da zumunta ba shi bane wanda sai an je mishi zai je shi yace a'a ni ne karshen zuwa gidanka ilisa shi tunda na je gidanka ka zo gidana ba wannan bane wanda ake wanda yake sadar da zumunta wanda ake yabo a cikin shari'a wanda ake wanda ake yabo a cikin shari'a shine wanda kawai idan yayi lissafi wani mun kwan bibu mu haɗu da shi ba lahiya ma bari in kira shi inji ba zai lissafi bai ce dama wancan gamin ni na kiraye shi hal ya ce wani abu ne nake bukata a gurin shi na'am an gane ko wannan duk shi ya bata zumunci za a kai na ƙasa in wani dan uwanka wani wanda yake hamshaki ne in kai yawaita kiran shi ya ce wani abu ne kake bukata a gurin shi za a raka cewa kwaɗai ne kake a gurin shi kai ma ka sa haka jin a ranka kuma shi ma wancan jin kawai in ya ga kiran ka lalaka wallahi wani kwana wannan biya da mini na san kawai wani abu ne yake so ya dora mini shi yasa yake yawaita kirana to amma waɗansu wanda Allah ta'ala ya nufe su da alkhairi ba ruwansu idan suka kawai sun kwan biyu ba su gaisa ba da ɗan uwansu za su iya taka kawarsu ne su tafi za su je su za su iya kiran shi ne a waya su ce lafiya kwana biyu za su je su za su iya aika mai yaro ne za su aika mishi wannan duka suna yin wannan na'am ومن حق المؤمن على المؤمن أن يسلم عليه إذا لقيه wa min haƙƙil mu'min alal mu'min sannan kuma yana daga cikin haƙƙi na wajibi na mumini akan mumini ɗan uwansa an yi sallima alaihi idza laqiyahu idan musulmi ya haɗu da ɗan uwan shi musulmi yayi mai sallama wato wannan yana daga haƙƙi dole ne musulmi ya dinga yi wa ɗan uwan shi musulmi wato sallama idan ya haɗu da shi an gane ko to wato idan aka ce idza laqiyahu zai iya yiwa kai kana tafiya ne ka zo za ka huce daga wajen majalisi wannan za a ce wa haƙƙi ne akan ka yi mana sallama saboda yusallimul mashi alal qa'id wanda yake tafiya shi yake yi wa zaune sallama wanda yake tafiya kafa idan mai mashin mai belo ya zo hucewa to mai belo shi zai mai sallama wanda yake saman belo idan mai mashin ya zo hucewa to mai mashin shi zai mai sallama wanda yake saman mota idan ya zo hucewa ta mai mashin to mai mashin shi zai mai sallama a mai mota shi zai mai sallama wato abun mataki-mataki ne wanda yake ƙasa shi ake yi wa sallama ba na sama ake yi wa sallama ba ba irin kaman wato abin da ya shafi ihtirami ba ne babba shi ya kamata yi wa yara ƙanana sallama shi yasa annaba yaqubu alaihi salatu wassalamu lokacin da suka haɗu da ɗansa annabi yusuf alaihi salatu wassalamu a egypt wato a lokacin annabi yusuf alaihi salatu wassalamu shi ya so yi mai sallama amma mala'ika jibrilu alaihi salatu wassalamu ya zo ya ce da'a a baka yusallim alaika wato ka bar tsoho ya fara sallama saboda sallama daga babba ake yin ta zuwa ƙasa yusallimul kabiru ala sayyir an gane ko نعم na'am ويعوده إذا مرض wa ya'udahu idza marida sannan kuma yana daga haƙƙin musulmi akan ɗan uwan shi musulmi ya'udahu ya tafi ya gaishe shi idza marida idan ya kamu da rashin lafiya idan ya zamanto wannan ɗan uwan nasa baya da lafiya aka ce yana gida a kwanci to yayi ƙoƙari ya shiga ya gaishe shi in aka ce yana likita yayi ƙoƙari ya samu abin hawa ko ya taka a sai ya da ya tafi ya gaishe shi yana daga cikin ladubban da wato mutum zai kula da su idan ya tafi gai da marar lafiya wato ya yi mai addu'a ta alkhairi ya yi mai addu'a ta alkhairi Allah ta'ala ya ba shi lafiya Allah ta'ala ya koro sauƙi Allah ya ƙara kiyayewa ko abokinka ne in ka je kai mai wannan addu'a din idan za ka iya as'alullah al'azim rabbal arshil azim an yashfiyaka ka karanta ta so bakwai ka karanta mai wannan kamar yadda ya tabbata a sunna ta ma'aiki alaihi salatu wassalam نعم idan ka je kalka cika shi da surutu kalka dame shi da an yi kaza a unguwa an yi kaza an yi kaza saboda marar lafiya baya buƙatar surutu yana buƙatar a bar shi ya huta na'am نعم ويشمته إذا عطس wa yushammitahu idza atasa sannan kuma yana daga haƙƙin mumini akan mumini dan uwansa yushammitahu yayi mai addu'a ta alkhairi yace da shi yarhamukallah idza atasa idan dai wannan dan uwan nashi musulmi yayi atishawa kuma ya yabi Allah subhanahu wataala نعم wato idza atasa idan yayi atishawa kuma bayan yayi atishawa ya yabi Allah subhanahu wataala an gane ko wato idza atasa almuslimu fa hamidallah manzo Allah ya ce fa haqqun ala kulli man sami'ahu an yushammitahu نعم wato idan mutum musulmi yayi atishawa kuma yace alhamdulillahi to yanzu ya zamanto haƙƙi ne akan dukkan wanda ya ji shi daga cikin musulmai ya yi mai addu'a ta alkhairi ya ce da shi yarhamuka Allah Allah ta'ala ya ji kanka na'am na'am wa yashhadu janazatahu idza mata to shi kenan sannan kuma idan ya zamanto shi wannan dan uwan nashi musulmi wanda aka ce baya da lafiya a cikin gidansa ko aka ce mai an kai shi likita kuma ya samu dama ya je ya gaishe shi ko kuma a'a daga gaya mishin da labarin ya zo mishi na cewa an kai wani likita ba ɗauki ɗan lokaci ba lo aka zo aka ce mishi ya rasu to yana daga haƙƙi na shi wannan musulmi wanda ya rasu akan shi mai rai ɗin nan an yi shahada janazatahu idza mata wato ya raka gawar shi ya halarci gawar shi idan wannan mutumin ya rasu wato ya- ya ya je shi yana nan za a huddo ta daga cikin gida bayan an gama mata wanka a huddo ta a kawo ta gurin da ake yin sallah ta gawa yana tsaye ƙiƙam ya tsaya shi ma a yi sallar gawa da shi sannan a ɗauke ta a kai ta makwancinta saboda a kullum musulmi in ya zamanto in ya zamanto mutum mumini ne matuƙar mutanen da suka mai addu'a suka yi mai sallah sun kai arba'in kuma dukkaninsu muminai ne ba sa haɗa bautar wani da Allah suna nema mishi Allah ta'ala ya ji kansa ya gafarta- ya gafarta masa ya shigar da shi aljanna to Allah zai zai amshi wannan addu'a ta su eh haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa a hadisin Abdullahi dan Abbas wanda al-Imam Muslim ya rawaito Abdullahi dan Abbas wanda ya rawaito hadisin dan shi sai ya rasu da ɗan shi ya rasu da rana-rana ne to saboda wato anna'ayu bil maut manhiyun anhu ne wato ka zo ka ka hodi a alasabi ka wane ya mutu an yi kaza an yi kaza wato bai dace ba a dinga shela da mutuwa to a lokacin ba alasabi ka bai dace ba a rakabin unguwa dan gidan wane ya rasu a hallu aje dan gidan wane ya rasu a'a wanda ka san za su yi wa ɗiya- ɗanka ko mahaifinka ko kuma ƙananka addu'a ta alkhairi su ne ya kamata a ce ka sanar wato abokan arziki kenan amma ba kawai ya zama to ka yi shela ba a kasuwa shela a kasuwa wani masoyinka ne wani kuma ba masoyinka ba ne wani zai ce ma calama an gane ko to sai ya zauna ya gaya wa ɗaya daga cikin ɗalibansa ya ce idan mutanen da suka zo su sun kai arba'in a shiga amma magana a hudo shi kawai mai sallah bayan an gama ya ce to ai na ji hadisi ne daga annabi ya ce dukkan mutum musulmi wanda ya rasu fa shahida ala janazati fa salla ala janazatihi arba'una musliman kulluhum yashfa'una lahu illa shufi'u fihi wato mutum arba'in suka tsaya suka yi sallah ga gawar shi wannan musulmi din dukansu kuma suna neman Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mishi suna neman ceton wato Allah ta'ala ya cece shi ya tsamar da shi daga kangi na wahala to sai Allah ta'ala ya tsamar da shi din a ce kulluhum la yushrikuna billahi shay'an na'am dukkanin su ba su hada bautar wani da Allah na'am na'am wa yahfazahu idza ghaba fi sirri wal alaniya sannan kuma wa yahfazahu yana daga cikin haƙi na musulmi akan ɗan uwan shi musulmi ya kiyaye mutuncin shi ya kiyaye dukiyar shi ya kiyaye jinin shi idza ghaba fi sirri idan ya faku shi wannan ɗan uwan nasa kada yayi da shi kada yayi da shi baya nan ya buɗe fajikin shi yayi ta zagin shi yayi ta cin mutuncin shi wal alaniya da kuma a bayyane hakanan wajibi ne a kan shi ya- ya zamanto a a fili kararama idan yana nan ma ya kiyaye mai haƙƙinsa ya kiyaye mai mutuncin shi ba tare da ya zage shi ba ba tare da ya ci mutuncin shi ba a cikin jama'a na'am wala yahjura akahu fawqa thalathi layali wala ya hajura akhahu sannan kuma bai halitta ga mumini ya kaurace wa dan uwan shi mumini sama da kwana uku bai halitta yin hakanan ba na'am والسلام يخرجه من الهجران yin sallama idan wani suna gaba da ɗan uwan shi mumini kuma shi kowa daga ciki ya hau saman tudun naƙi sai a haɗu ma a buga kawaɗa amma a yi huska to wassalamu ya khurjuhu min alhijran wato ya haɗu da ɗan uwan nashi ya ce da shi assalamu alaikum ya fitar da shi daga wannan ƙauracewa ɗin wato shi yanzu ya buɗe kenan shine ya buɗe makullin na cewa ƙauracewar ba a yi ta ba na'am ولا ينبغي له أن يترك كلامه بعد السلام amma bai dace ba ga mutumin da ya san tsakankanin shi da ɗan uwan shi babu ga ba a ga maciji da juna kuma da ya zo shi ya mai sallama to bai dace ba a gare shi an ya turuka kalamahu ya daina yi mishi zance ba da salami bayan sallamar kaɗai bai dace ba idan ya zo shi ya ce assalamu alaikum ya je alaikum salam wani muna lafiya kwana biyu ya harkokin naga na biya ta shagon naka ne ma na gani a ne ya wallahi babanmu ne ce zan ya yi huska shi kwa to ya kamata ya dan mai hira kaɗan kadda daga ya yi sallamar kuma ya kuci ya ce ko su taɓa ce aboki na ya nake jin ka san hikare ya ce kawai kamar mazan ce haka to to to shi kenan zan wuce wajen gida ni kwa tawo والهجران الجائز Mm.
هجران ذي البدعة Mm.
أو مجاهر ب- نعم بالكبائر a mujahirin ya nan Mm, أو مجاهر با.
to shi kenan malam ya ce أو مت...
yawwala na'am آه، تو.
walhijiranul ja'iz amma ƙauracewar da yake ta halitta Mm, ka ƙauracewa mutum a dalilin wani abu to akwai abubuwa guda biyu wanda shari'a ta musulunci ta halitta maka ka ƙauracewa masu shi na farko hijiranu dil bid'a wato ƙauracewa ma'abucin bid'a wanda yake aikata wani abu wanda wannan abun malam ya azan bihillahu wato abin da Allah subhanahu wa ta'ala bai yi izini ba ne da aikata shi abin da ya zamanto ba shi da gurin zama a alkur'ani ba ya da gurin zama a sunna ta ma'aiki alaihi salatu wassalam wato wannan shi ne abin da wato za a ƙaurace wa mutum a dalilin shi ya zamanto mutum yana ba da wata fatawa wanda ya zamanto ta ci karo da juna da alkur'ani ta ci karo da juna da sunna ta ma'aiki alaihi salatu wassalam wato irin wanda suke ganin cewa wato alkhairi da sharri al'afa'ala dukkaninsu min al'insani ne la min allahi akwai irin alƙadariya wanda suke ganin cewa akwai kuma daga share ɗaya wato wanda suke aljabariya wanda suke ganin cewa al'insanu majburun kawai kamar mutum ne yanzu tsakankanin ɗan adam da allah suka ce yanzu kamar misalin mutum ne ka ɗaure mishi hannayen shi ka ɗaure mai ƙawahuwan shi kuma ka saka shi cikin rijiya ka ce da Allah kalka yarda ji- ruwa ya jika ka Eh, ya zai ka ɗaure mai mishi hannayen shi ka ɗaure mishi ƙawahuwan shi kuma ka saka shi ya ka iya ka an tabi tallabin ba'i ka mishi kullum huhun goro mm, kuma ka ce ka nasa shi cikin ruwa suka ce to haka ne shi ma Allah yake wa bayi ya halitta shi ayyukan gabaki ɗaya ya sa ya je shi ya yi lalata ya kaza ya kaza kuma daga ƙarshe ya azabtar da shi a dalilin wannan wannan kaga shi ma wata bid'a ce wanda take mai girma Mm. su kuma a ɓangaren ɗaya su kuma suna ganin cewa mutum shi ne yake da kwai aiki eh shi kawai ɗan adam shi yake aiki da kanshi ba Allah bane ba ba- ba- to shi yasa al-Imam al-Bukhari ya fa'alu khalqil ibad mm.
an gane ku Ah, to yana da kyau duk wanda ya zamanto bid'ar shi mai ƙarfi ce wanda an tattauna da shi ba so ɗaya ba so biyu ba a kullum kuma yana saman tudun naƙi ya zauna dangalgal yana kallon gusum da arewa da gabas da yamma ba wai gaskiya ba ce bata bayyana ba a gare shi gaskiya da ta bayyana a gare shi ka zo ka ja mai ayar ka fassara mishi ka mai da yaren da zai gane dalla dalla amma kuma Allah subhanahu wata'ala bai nuface shi da shirya ba to wannan zaka kaurace mishi ka sa mai jambik saboda idan aka ga kana mu'amala da shi yanda aka ɗauke ka mutumin kirki to za a ce abokin ma mutumin kirki ne abin da ya fito daga bakin shi wani wanda yake kafa hujja da zancen ka zai ce eh malam wani ne ya faɗa haka kai kuma ba kai bane ka faɗa saboda ganin ka da ake yi da shi zai iya yiwa shi wannan mutumin ya ji daga bakin ka ma'ana anil bar'i la tas'alu wa absir qarinahu fa kullu qarinin bil muqarini yaqtadi fa in kana za sharrin fa janibu sur'atan fa in kana za khairin fa qarinhu tahtadi an gane ko aw mutajahirin bil kaba'ir la yasilu ila uqubatihi ko kuma mutumin da yake bayyana wani laifi mai girma daga cikin manya-manyan laifuffuka mutumin da aka san shi a fili ƙarara kawai yana zauwa da mace cikin gidan shi yana zina da ita wannan kaga mutajahirun ne bil kabira wato yin zina yana ɗaya daga cikin manya-manyan laifuffuka ko kuma aka ga mutumin da kawai shi ba ruwan shi a unguwa da waje da ko ina an san mashayin giya ne shi wannan shi ma za ka iya ƙaurace mishi kalka rama a ce abokinka ne aka ce abokinka wani ya ce a a a ba abokina ba ne mun tashi dai muna yara amma yanzu ba abokina ba ne ina ni ina shi shi ya yi yamma ni na gabas wanda ba za mu haɗu ba da shi wanda kuma la ya sulu ila uqubatihi shi wannan mutumin ba zai iya zuwa yi mai uquba ba saboda duk wanda ya zamanto ya fito da wani sabon abu cikin addini na musulunci wanda ba ya da gurbin zama yana da kyau a kira shi a mai nasiha a mai galgadi idan ya kiya a casa shi to sai zamanto kai in ƙarhin ma kake ji ya shi ka ƙarhi in kuma wato a guri kake tunani ya fi ka hanya yanda zai sa a casa ka kai ba za ka iya sa a casa shi ba daga sama zai iya yin kira ce ga wani ya hana shi yi da'awa a ce liman wani ne ka hana ya da'awar kai haka ki wannan gana cakurkuru wannan a kai ka a kulle ka a baka kashi na'am ولا يقدر على موعظته أو لا يقبلها wala yaqdiru ala mau'izatihi kuma baya da iko akan yayi mai wa'azi ba zai iya yi mai wa'azi ba saboda wannan mutumin wato kare kashi ne shugaba ne irin shugabanni wanda suke alhudama wato gurin da ba gaba yake karyawa yanzu in ka je ka yi mai wa'azi dalili mai wa'azin wannan zai iya sawa ya zamanto an ce a kulle ka daga nan zuwa shekara arba'in kai kuma kana tunanin cewa yadda mutane suke cin moriyarka a yanzu alheri idan ka tafi wanda zai zauna a gurin ka ya ci moriyarka eh, ya ya- ya isar da saƙon da za ka isar babu to kana jin tsoron in ka je ka za a kawo matsala to sai ka kyale shi ka ƙaurace mishi kai aula ya ƙabaluha ko kuma a'a kana da iko akan kai mai galgadin ka mai ba so ɗaya ba ba so biyu ba ka yi amfani da zarfin zaman ka yi amfani da zarfin makan amma kuma duka bai yi tasiri ba ka je da dare ka je da rana ka mai a cikin gidan shi daga kai sai shi ka mai a cikin jama'a duka ka ji shuru to kuma wannan za ka iya wannan imishi
ولا جيبة في هذين لذكر هالهما malam ya ce wala ghibata fi hazaini wato babu rada babu yin giba da mutum a cikin waɗannan siffofin guda biyu a cikin waɗannan abubuwan guda biyu babu giba fi zikiri halihi ma a cikin ambatan halayen su waɗannan mutanen guda biyu a cikin mutane ka zo ka ce to yan uwa mun ga kuna karatu a gurin wane ko kuma mun ga kuna sauraron wa'azin wane to kadda kaza da kaza da yake faɗa kwaba shakota saboda wannan abun ya ci karo da musulunci ga baki ɗaya jumlatan wa tafsilan idan kuna buƙatar wato fahimtar abin da kuma warwarewar shubahar da yake zauwa da ita wato lakta ce ba ɗaya ba ba biyu ba ba uku ba za mu iya tsaye da karatun sati a yi wato kawa mutane yan uwa bayani in sun gamsu falillahi alhamdu in kuma sun buƙaci a yi lakca ɗin duba da cewa akwai shubuhohin da shi wannan mutumin yake zauwa da su wanda zai iya wato yin nasara akan wanda yake eh, badi'ur ra'ayi to za a iya yin wannan lakcocin an gane ko ko kuma ka ce to yan uwa wane nan da kuke gani yana aikata kaza ku kaurace mishi kamar mutumin da za a ga in ada ne a gidanku in aka ga mutum mashayin mashayin taba abokinka ne sai an baka kashi kai ma eh ba wai aga kuna yawo da shi ba aka ce abokin su wani mashayin taba ne to daga rannan ina ganin aka ja maka kunne da kai da shi ko gurin zama ba zai hada ku da shi ba to amma a yanzu sai ya zama to wani bariki bariki ce ma abokan naka in musa dan wannan za a ce kaiwa ne dan abokan nashi almajirai ne an gane ko to ba laifi shi ma irin mutumin da yake aikata babban laifi ka yi magana akan a ƙaurace mishi ba laifi wannan ba za a ce ba kawai kai sai ka zo ka buɗe fa jikin mutum ka raka zagin shi ka raka cin mutuncin shi to saboda ya yi abin da za a zage shi ne za a ci mutuncin nashi bi kenan ko ta wala fi ma yushawaru fihi li nikahin aw Sannan kuma- mukhalafatin wa nahwihi.
babu laifi babu giba cikin wato fi ma yushawaru fihi cikin abin da ake neman shawara a cikinsa Oh, linikahin saboda aure ka san na unguwa kaza yarinyar da kake so za ka aura ita ma ta wannan unguwar ce ka zo ka same ni mu tattauna niyya kake ganin wance eh, yana da kyau ta zamanto uwar iyalina idan na aure ta yaya gidansu yake kaza da kaza to a wannan lokacin in yi maka algushu wato in maka kuskure ma in ce a kai wance ai lahiya lauci ita kuma a wajen ma ta hayyaci kowa na cuce ka saboda almustashar mutaman saboda ka yadda da ni ne ka nemi shawara ta to a wannan lokacin in faɗi abin da na sani game da gidansu da kuma ita wannan yarinyar ba laifi idan na faɗa ba za a ce na yi da ita ba matuƙar abin da suke aikatawa ɗin hakan ne ban yi ƙari ko na biye a ciki ba na ce eh to abokina wance alhamdulillahi dai za a ce ka ce ban gane ba in ce eh irin ta malam musa ya ce alhamdulillahi ka wa tarkabu eh in ce ai na ɗaya ba ka ji ba wata rana an ce wane ya dira gidan wasu ai da wane ne aka da- da- ita ce aka kama ta da shi ko kuma an ce wance ta ta yi gidan wani ai zakin ce wannan to ka ce a a a a kenan dai uwayenta ba sa kula da ita in ce eh to tsohon nata ma ai ka san shi ma shi ma shi ne wani wanda yake yanda yake nan bakin femi Nijar ka ce mene ka ce kai wannan wannan harkar to ba da shi eh ba da shi ba za a yi bari hiriya a wannan lokacin au mukhalabatin ko kuma lokacin da ka zo kana neman shawara ta kuna so za ku raka harkar kasuwanci da wani a wajenmu wato yana zuwa gurinka ka raka bashi kaya amma kuma ka ce eh daga baya za ka waiwaye shi ya yi haƙuri to sai kake tambaya ta "Ya ne lamarin wani shi kasuwanci da shi akwai daɗi ko ba daɗi ni kuma ina shigi da huci muna shigi da huci da shi to ba laifi abin da na sani na halayen shi in gaya maka masu kyau ko marasu kyau wannan ba a cewa an yi giba da shi hudu kenan ta guda shida ne dama na'am wala fi tajrihi shahidin wa nahwihi.
wala fi tajridi fi tajrihi shahidin wa nahwihi sannan kuma babu laifi cikin wato ka tattauna cikin aibinta wato mai shaida an gane ku wato aibinta mai shaida mutumin da aka kafa shi a matsayin shaida sai zama to kai ka san shi mutumin banza ne wannan yanzu kana ba shi jika goma sai ya canza maka wannan shaidar ya ce a gaban idonmu aka yi eh shi shi ya mare shi da fari kai kuma ko ko hannunka baka daga bai ce amma a gaban idan mu aka yi to wanda ka san za a iya siyan shi da kuɗi to za ka iya jarraha shaidar shi matuƙar kasancewa ya gabata ba so ɗaya ba so biyu ba ya yi shaidar ƙarya to kuma kaga ana fama saboda ya zo shi da jallabiya da hula kiran a gurin a zamne a ce shine na kirkin a kirawo shi kun zo ku kuna zamne kai da ƙananan kaya wannan da ƙananan kaya amma shi wannan zoban naku da ya zo shi da jallabiya da aka zo ana neman shi aka aka rama kallahu aka ce bismillah da ya tashi kaga ana kukus kukus da shi to to ba hasada ba ce ka tashi ka je ka kira ɗaya daga cikinsu ka ce in dai harka ce ta wani abu wanda za a kafa a matsayin shaida ko wani abu wannan ina ga bai cancanta ba saboda wannan da ko gan shi wannan gamin ma ya zo shi ne kawai saboda ya- ya damfare ku ya kaza ya kaza amma ni ba ni ba a cikin waɗancan guda ukun ka leƙa ka ce ko wancan ko wancan ko wancan duk wanda ko ka ɗauka ba laifi eh ya ka ce kuma amma da Allah kar ku ce ni na faɗa haka shi gina sai su je su ɗora shira eh to dama wani kaza ne kaza kaza to amma yanzu tunda an ce ma harkokin yanan da wata ɗaya za a yi mu je mu zauna daga baya mu san da za a yi na'am an gane ko wa nahawihi da makamancinsa ana so a nada wani limami amma kai saboda ka san wannan limamin aka raɗa shi za a yi ta kwaɓawa za a yi ta cakwakiya to ka zo ka yi bayani ka ce ‘yan uwa wannan abin da zan gaya muku in aka naɗa wani liman kumya za a yi na ɗaya dama ba ƙur'ani ba ƙur'ani ko izu biyar ba shida na biyu bai damu da karatun ilimi ba na uku bai damu ba da ci gaban yan uwa musulmai na hudu abubuwan da yake gabaki daya sun kore a ce wannan an same su ga limami wato e wannan ina ga bai kamata ba a ce an naɗa shi a matsayin limami na'am
na'am wa min makarimil akhlaqi Mm, an ta'afuwa amman zalamaka wa tu'diya man haramaka wa Mm.
tasila man qata'aka malam ya ce wa min makarimil akhlaq yana daga wato kyawawan halaye ma'ana wa min mahasinil akhlaq na'am yana daga kyawawan halaye an ta'afuwa amman zalamaka wato ka dinga yin rangwame ka dinga yafiya ga wanda ya zalunce ka ya ci haƙƙinka to ka za- ka- ka ce ka yafe mai saboda lokacin da ka ce ka yafe mai to Allah ta'ala zai ƙara maka wata ɗaukaka a wajen shi kuma shi ma zai yafe maka wani ka ta fara ƙatan laifi da ka aikata eh an gane ko kenan kai Allah ya yafe maka kai kuma ka yafe wa ba- bawan Allah an gane ko wato udiya man haramaka kuma wanda kasancewa baya so a baka wani abu ba shi ya ɗauka ya baka ba wanda ka san yanzu inda za a ɗauki jika goma a baka inda yana da iko akan ya hana wannan hanyar ka samu jika goma nan zai iya bi ko da dare ko da rana ya hana ka samu kai kuma ka ɗauka ka ba shi an gane ku wanda ka san tsakaninka da shi wato baya son ci gabanka so in kana da ka ɗauka ka ba shi ba na wato tsaya ba sai ka ɗauka daga ajihunka ba ka ba shi in ka mai nasiha ka ba shi ka ba shi alkhairin da yake wajenka in ka mai addu'a Allah sa shi ma ya samu ka ba shi alkhairin da yake wajenka an gane ko wata sila man qata'aka sannan kuma ka sadar da zumuntar wanda ya yanke maka zumunta eh ka dinga zuwa kana gaishe shi lokaci zuwa lokaci na'am Mm, wato durkusawa makaho mai ake cewa wada eh, ba gajiyawa ba ne Mm, ka durƙusa mai ka tashi da girmanka Mm, bai zai rage maka tsawo ko ɗaya ba alhamdulillahi al'ilmu inda subhanahu wa ta'ala